وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الهدي شاد تقوس قوتن ذو الحج شكرا تدبو ديا تدري حدود أربعين دقو هجرية وان دي داتشي لشابكوي قوتن بكوي shekara ta 2022 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya karatunmu na sahil bukhari za mu tashi yau babu fadin ka makaman mahmudan nam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابو الاحوص عن ادم بن ابي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان الناس ان الناس يسيرون يوم القيامه جثا كل امه تتبع نبيها يقول يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا قال حدثنا علي بن الأياس أياش قال حدثنا شعيب بن أبي عن حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه حمزة رواه حمزة بن عبد الله عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم wannan aya tana bayani ne dangane da wani matsayi da daraja da Allah ta nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawmul qiyamati ranar tashin alkiyama Allah ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmudan Allah zai tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani matsayi da annabi zai gode wannan matsayi kuma mutanen farko da mutanen ƙarshe duka za su gode dangane da girmama shi da Allah ya yi a matsayinsa na annabi na ƙarshen zamani kuma wanda yake mai ceton al'umma kalmar makaman mahmudan ana nufin wato makaman yahmaduhu al'awwaluna wal akhiruna matsayin da mutanen farko da mutanen ƙarshe duka za su yaba za su godiya abinda ake nufi da wannan matsayi shine matsayi na ceto matsayi na ceto a kiyama a al'umma gaba ɗaya za a shiga bacin rai za a shiga damuwa za a shiga tsoro za a shiga firgici to wanda zai yaye wa mutane wannan damuwa da tsoro da firgici shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato zai roki Allah Allah ya hutar da mutane wannan bakin ciki na tashin kiyama don ai hisabi kowa ya san matsayinsa daka al-maqamul mahmud ana nufin maqamush shafa'a Allah ya tashe shi a matsayi na ceto a dan Allah ya hutar da mutane daga bakin ciki da tsananin ranar tashi alkiyama to wannan Allah ya faɗa zai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da haka aka shar'anta cewa duk lokacin da aka kira sallah to ana so musulmi su rinka yin addu'a suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi da zai roƙa wa mutane Allah Allah yayi musu bakin cikin tashi alƙiyama ya ubangiji ka yayi mana bakin ciki da damuwa na tashi alƙiyama da tashi hankali da tsananin tashi alƙiyama Allah Allah idan za ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu muna musulmi kuma ka azurta mu da tuba kafin mu mutu ka kuma yafe mana idan mun tuba ɗin ka raba mu da aikata munanan ayyuka da laifuffuka da tarin zunubi Allah ka kare mu da karewar kai Allah قال حدثنا إسماعيل ابن أبان آه قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم ابن علي الإجلي كنان دقى آه عن آدم, عن آدم ابن علي يتشي سمعت ابن عمر ناجي عبد الله بن عمر هنا تشيوا إن الناس يسيرون يوم القيامة جسا mutane za su tashi za su yi tafiya za su kasance ya siruna za su kasance ranar tashi alkiyama jussan idan an ce jussan wato ana nufin jama'a jama'a jam'i ne na jaswa aljaswatu kaman khatwatu jama'at mutane za su tashi jama'a jama'a gungu gungu a ranar tashi alkiyama hatta tantahi shafa'atu ila annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a jama'a nan za su yi tafiya ne su bi annabawa kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata a je wurin annabi adam a je wajen annabi nuhu a je wajen annabi isa a je wajen annabi musa duk za a bi su ana neman alfarmarsu su yi wa allah magana ubangiji ya yi haƙuri a yi wa mutane ceto kowa ma ya san matsayinsa to shine yasiruna jussan ana nufin jama'at kullu ummatin tatba'u a nabiha kowace al'umma za ta bi wato annabinta ma'ana kowace al'umma za ta kasance tare da annabinta za su rinka cewa ya wane ya kai annabi ya kai manzo ko ya kai annabi wannan al'umma ishfa lana ko ishfa kai mana ceto a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ishfa ana nufin ishfa lana har ceton nan ya kai su ga annabi Muhammadu abinda yake nufi da ya kai su ga annabi Muhammadu kowa in an je wajensa zai ce bai zai iya ba da ƙarshe sai a haƙura da wannan annabin a haƙura da wannan a haƙura da wannan a ƙarshe dai sai a tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama shine hatta tantahi shafa'atu ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya je wurin Allah ya roƙe shi ya masa kirari um, da irin kalmomin da bai taɓa gaya wa Allah ba fadhalika yawma yab'asuhu Allah al-maqam mahmud to wannan shine ranar da Allah zai tashi manzon Allah ya bashi wannan babban matsayi abin yabo shine al-maqam mahmud tunda kowa ya kasa kowa ya gagara to shi zai iya a matsayinsa na annabi sallallahu alaihi wasallam da ka zai wa Allah addu'a ya roƙi Allah kenan kuma Allah zai amsa ya yadda ya yi mutane ce to Allah ka samu cika da imani قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب Shu'aib ibn Abi Hamza kenan daga Muhammad ibn al-Munkadir daga Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبأسه مقاما محمودا الذي وعدته هلل له شفاعتي يوم القيامة wannan ita ce addu'ar da ake so duk musulmi idan an kira sallah ya rinka karanta ta don neman Allah ya sa shi a cikin ceton da annan Muhammadu zai ranta shi al'iyama duk wanda yake so Allah ya cece shi to ya rinka karanta annabi ya cece shi ya rinka karanta wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tama ita ce addu'a da ake bayan kiran sallah bayan an yi salatin annabi sai kuma ai wannan addu'a din bayan an yi salatin annabi sai ai wannan addu'a babu wata rana babu wani lokaci da za a kira sallah ba a shar'anta yin wannan addu'a ba kenan yana da kyau musulmi ya haddace wannan addu'a kaga kullum ana addu'a ana ce Allah sa mu cikin ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to in mutum yana son ceton ko namiji ko mace ko babba ko karami ko yaro to ya haddace wannan addu'a اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته كل يانا akwai riwaya da tazo innaka la tukhliful mi'ad wannan bata inganta ba bata inganta ba kawai wa ba'asku maqaman lil maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu shine anan za tsaya Allah ce duk wanda ya ji kiran sallah azan kenan yayi wannan addu'a to ceto na ya tabbata gare shi nayi alƙawarin zan cece shi ya rabbana ya Allah ko wannan ma Allah ka ba mu ikon riƙewa an kira sallah mai wannan addu'ar Allah ya ce miki mutum Allah ya karba in ka shiga cikin ceton annabi ka warke ka huta ya rabbana Allah ka samu cikin wanda annabi zai ce ta ya ubangijin wannan kira wato cikakken kira shine addu'a wacce tamma kiran sallah cikakken kira ne saboda kiran sallah ya hada da dukkan wani abu na aqida kadaita Allah da bauta yayin da mai kiran sallah ya kiran sallah akwai tauhidi akwai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da shashi annabi ne da kuma roƙon Allah da neman rabauta hayya ala salah hayya ala falah was salatu qa'ima abinda ake nufi da salatu qa'ima as-salatu da'ima tsayayyar sallah dawwamammiyar sallah ya ubangiji mu abucin sallah dawwamammiya kullun sai an yi sallah babu wata rana da ba za a yi sallah ba ayi da asubahi ayi da rana a yi da la'asar a yi da magariba a yi da isha'i shi ne a shi za ka ce wasalatul ƙa'ima wato wato dawwamammiyar sallah wadda ba ta canjawa kuma ba wani addini ko wani shari'a da ya soke sallah babu ba a cewa addinin wannan ana sallah wannan ba a sallah duk annabawa kowa ana yin sallah gaba daya kaga sallah babbar ibada ce malam eh kowa da irin kuma nau'in irin sallah da suke yi mutanen annabi Musa mutanen Sulaiman Dauda Ibrahim duka ana yin sallah ubangiji ka tashe mu ya Allah ka tashe mu cikin masu sallah masu son sallah da wanda zamu yi tafarilla da wanda zamu rinka yi a gida da wanda zamu rinka yi na nafila Allah ka tashe mu cikin masu yi to shine was-salatul qa'ima as-salatul qa'ima as-salatud da'ima dawwamammiya tsayayya ka bawa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalmar ati daidai yake da i'iti ati i'iti atahu kaza ya bashi kaza a atahu kaza kenan ka bashi alwasila alwasila ana nufin wato almanzila matsayi shine alwasila ka bashi wasila ka bashi almanzilatul aliyya matsayi madaukaki kamar in ka ce ati muhammadanil wasila kai musulmi kana cewa ya ubangiji ka bawa manzon Allah matsayi madaukaki shine ati muhammadanil wasila ka ba wa annan muhammadu matsayi maɗaukaki a gidan aljanna a tashin kiyama walfadila alfadila shine wato martaba ƙari shi sa ake cewa falala duk abin da aka ce falala to daman kana da wani abu kuma a daɗa ƙara maka fadil ne ai ina fata ana fahimta yawa kamar yanzu ina da dubu biyar sai na samu dubu biyu sai na ce wajattu fadl na samu falalar mana na samu ƙarin dubu biyu to alfadila ana nufin almartabatu za'ida kenan ya Allah ka bawa annabi falala ƙari bayan falalar da ka bashi a duniya bayan wannan wasila da ka bashi to ka ƙara masa ya Allah tabaraka wa ta'ala wanda ƙarin zai fi kowa ai duk annaba suna da matsayi ko suna da daraja to shi ka bashi nasa ya fi na kowa shine alfadila wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu ya ubangiji ka tashe shi a matsayi shi ne ya yi bayanin wannan matsayi almakamul mahmud abin yabo abin godiya wanda ka yi masa alkawari tabarakta wa ta'alaita ya rabbana Allah asa kamar yadda ƙur'ani ya ce a can asa an ya ba'asaka rabbuka makaman mahmuda ko ƙur'ani ma ya magana akan wannan ko Allah ya tashe ka a matsayi wanda yake abin yabo um, to kana yi wa annabi addu'a ne kana roƙon masa Allah ya girmama shi Allah ya fifita shi akan jami'ul alamin duk halitta gabaki daya duk duniya musulmi na ƙwarai yana yi wa annabi addu'a bayan an kira sallah duk duniya musulmi na ƙwarai yana annabi salati in ya zo tahiya kuma wannan hakkin annabi ne akan mu sallallahu ba wai mutum ya ce yana son annabi kawai yana son annabi baya aiki yana son annabi amma baya yin sunnonin da aka ce kula da salatin annabi a matsayin zikiri da wanda zaka yi shi a cikin sallah da wanda zaka yi kana tafiya da wanda zaka yi an ambaci sunan shi da wanda zaka mai da shi wurdi na musamman kayi wa annabi salati kuma ka samu matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka yi wa annabi salati kuma ka samu cetonsa yanzu wannan addu'ar so ake da da an kira sallah abinda za ka fara yi ladan yana gama cewa la ilaha illallah kawai sai ka yi wa annabi salati bayan ka yi wa annabi salati sai kuma ka zo ka yi wannan addu'a shi kenan ka haɗa package ɗin gaba ɗaya kana jiran mutuwa insha Allah Allah ya maka ceto to amma kar ku manta kiran sallar nan mun san adadin guda nawa zamu ji ba kullum musulmi sai ya ji kiran sallah to ku kullum in ka ji sai kai wa annabi addu'a illa iyaka malamai suna faɗa cewa idan mutum yana gari ko yana wurin da an kira sallah wuri ɗaya wuri biyu wuri uku wuri hudu wuri biyar wuri kaza to in yayi in yayi na masallaci ɗaya ya wadatar ba kowane masallaci gaba ɗaya ba amma in kuma za ka yi to wannan kuma falala ce wancan ya kira ka yi addu'a wannan ma ya kira ka yi addu'a ita addu'a ba ta yawa amma na wajibi wanda ake so ka yi a masallaci guda mazala ce duk wanda ya wannan halat lahu shafa'ati yau malƙiyama ceto na wanda ya game mutanen farko da na ƙarshe ceto na da zan yi da zai yaya mutane karbu yaumiddin bakin cikin ranar tashi alkiyama to ta halatta ga wannan mai yi min addu'a din idan an gama kiran sallah kuma daman ƙarshen ceton shine Allah ya yi wa mutane hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuce ya tafi wuta ko kuma Allah ya tausaya mutane ya musu rahama wannan rawahu Hamza ibn Abdullahi daga baban shi Abdullahi ibn Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abinda malam ya karanta mana abinda babin yake nufi na malam babu wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa na'am قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي عمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم مكه وحوله وحول البيت ستون وثلاث وثلاثمائة نصب فجعل يسألها بيده في يده يقول يقول جاء الحق وذاك الباطل إن الباطل كان زهوقا وجاء ال- جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد na'am باب ويسألونك عن الروح قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا عمر عمر عمر بن حفص بن إياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرس وهو متكئ على أسير على على أسير إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح فقال ما ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا صلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه وقمت مقامي فلما فلما زال الوعي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
wannan babi shi kuma Allah yana faɗa cikin suratul Isra wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa kalmar zahaqa yazhaqu shine kalma a cikin aya wa qul jaa jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa zahaqa yazhaqu ana nufin halaka kalmar zahaq az-zahabu tana nufin al-halak halakar abu da lalacewarsa ga ya musu gaskiya ta zo Allah ya kawo gaskiya kuma ƙarya ta halaka al-batil ana nufin ƙarya al-batil ana nufin abin da yake ba daidai ba ko barna daman barna ko daman ƙarya zahukan lalatacciyar aba ce halakakkiyar aba ne ja alhaƙu ana nufin ja al'islam wa ƙul ja alhaƙu ai wa ƙul ja al'islamu ka gaya wa duniya musulunci ya zo ba kafirci ba kayan kafirci ba shirka ba kayan mushirkai wa ƙul ja alhaƙu ai wa ƙul ja al'islamu وزهق الباطل باطلي شركة قرية تاروشي تهلك شيني وزهق الباطل تندى النبي يزود مسلنشي to babu shirka ba bautan gunki ba bautan itace ba bautan dutse ba bautan wani dan adam ba bautan ra'ayi ba bautan tunani ba bautan rana ko wata ba yi an gane ko wasu malaman irin su imamu qatada suka ce wa qul jaa al haqq ana nufin wa qul jaa al qur'anu wa qul jaa al haqq fasara farko ai wa qul jaa al islamu fasara ta biyu wa qul jaa al haqq ai wa qul jaa al qur'an ka gaya musu ga qur'ani nan yazo wa zahaqa al batil wasu ka ce al batil ana nufin al shirk wa zahaqa al batil wasu ka ce al batil ana nufin al shaytan shaydan ya halaka tunda Allah ya kawo qur'ani kaman halakakke ne ba shi da rabo kuma tonan asirinsa ya zo don ƙur'ani duk wanda ya rike shi to zai ta faɗa ne da shaidan ina fata ana fahimta wasu suka ce ukul ja'al haq ja'al jihad jihadi ya zo wa zahaqa al-batil shirka kuma ta ta tafi tunda Allah ya shar'anta jihadi a yaƙi mushrikai to kenan an kashe shirka an kashe tasirin shirka da jihadi saboda Allah duka wannan kalmar kalmomin gabaki daya malaman tafsiri suna cewa idan aka kawo aya aka ce tana nufin kaza tana nufin kaza to duka ana loda mata ma'anonin ne a ce duk abin da Allah yake nufi kenan tunda babu cin karo tsakaninsu alqur'ani ya zo dama musulunci shine ya zo da qur'ani ja al-islam ba a musulunci ba qur'ani sannan bayan da za a rike qur'ani ba musulunci zahaq al-batil batil shirka to da mun shidan ne yake sa ai shirka daka zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko zuwan al-qur'ani ko zuwan musulunci yana nuna tabbatuwar gaskiya da amintuwarta daga Allah innal batila kana zahuqa da mai batili lalataccen abu shirka ko shaidan wato a rusasshe ne halakakke ne lalatacce ne shine zahuqan mudmahillan zahiban ghair sabit kenan ina fata ana fahimta yazhaqu yahlaku shine yazhaq yahlak halaka kenan innal batila kana zahuqan to anan abin da zamu dauka a dunkule ya koyan uwana duk mutumin da Allah ya masa arziki ya zama musulmi to ya gode wa Allah ya rab alhamdulillah ya Allah ko ko ko ko komi baka samu ba in dai ka samu musulunci to ka samu komai wallahi mutum bai zai gane ni'imar shi musulmi ba ne sai ranar da ya mutu duk mutumin da ya ta kuskure masa ya mutu baya a sallah yana kafiri wallahi bai ci sa'a zuwa duniya ba kuma alhamdulillah ya rab in dai ka mutu kana musulmi duk inda za a je a dawo dai a ƙarshe za ka shiga aljanna ko da an shiga wuta ɗin akwai lokacin da a ƙarshe dai insha Allahu za a shiga aljanna duk da wuta ko ta kwana ɗaya ne ba a so a shige ta amma in dai akwai kalmar shahada in dai akwai sallah in dai akwai musulunci to wata rana sai an ganka a aljanna ya zo a riwaya sahihiya wata rana ubangiji zai ce wa mala'iku ku duba mun cikin wutan nan duk wata rai da take sallah duk wata rai da take musulunci ku fitar da ita daga wutan nan ku sami ita a gidan aljanna za a je a kwashe duk wani musulmi mai laifi almuznibun al'usa a kwashe su duk a dada su aljanna har a riwayar aka ce ƙofofin wuta iska za ta rinka kaɗawa sai dai ka ji girin ba kowa a ciki waye zai zauna a ciki sai kafiri sai mashirki kafiri in ya shiga wuta ba ya fita a gaya an shiga uku ai ai arnanci bai ba yasa ina mamaki mutum ya waye gari yana musulmi yana fada da addinin shi saboda wani matsayi da kake da shi ai babu cikakken banza irin ka wallahi tallahi Allah ya girmama ka da musulunci amma kana kyamar ka sa wa kanka rigar musuluncin Allah ya mutunta ka amma kana yakice addinin a tattare da kai baka so ka nuna ba ni sunan shi kai wai musulmi ne wannan rauni da musulmi suke da shi a wurare da dama a wuraren ayyuka da wuraren sana'a mutum ya watsar da addininsa yanda ka san yayi alƙawari da mala'ikan mutuwa cewa sai lokaci kaza zai mutu sannan zai dawo kan islama na daidai wallahi hadari ne da haka duk inda kake ka riƙe addininka kuma ina faɗa ina maimaita ina mamaki ku duba yanzu yadda arnan ƙasar nan suke tutiya da kafircinsu arne ya fito ya nuna shi arne ne shi kafiri ne shi kirista ne kuma ya fito ƙarare ya faɗa ya yi bayani ya saka kuros ɗinsa a wuyansa kai kuma musulmi kana ƙyamar addininka wai kai wai kana tsoro matsorancin banza wa kan iya jin tsoro shi da yake kafirci bai ji tsoron ya bayyana kafirci ba amma kai sai ka ji tsoron ka bayyana musulunci a a a mu ba musulunci muke aiki ba anan a a ka ku kawo mana maganar addini anan ka zo kabari kai musu bayani ai na'am suna ta talle akan cewar azaba addini azaba addini eh yanzu misali duba siyasa na yanzu da duba siyasa na yanzu da ake yi karara sun fito ba zagin da ba su yi musulmi ba a Najeriya ba za su zaɓi musulmi da musulmi ba za su zaɓa ba su kafirci za su yi mu kwanan musulmin tsoro suke yi tu fito ma su ci a zaɓi musulmi ai gashi nan yana bayyana kuna gani a zahiri kowa eh wallahi malam kana magana dan uwanka musulmi zai ce ba bambanci addini ba bambanci addini mu Najeriya ba bambanci addini amma yau ga su su suna nuna bambancin addini karara suna faɗa ba abin da yafi musulunci kuma ku ta yi lokaci ne mai wucewa yi kowa zai gama tsayarsa zai koma gaban Allah amma dai ya kamata musulmi ya nuna cewa shi musulmi ne ya kamata musulmi ya nuna shi ma mai kishin addini ne wallahi kada mu bari mu yi abin kunya a ƙasar nan kada mu bari mu tozarta a ƙasar nan kada mu bari a wulakanta mu a ƙasar nan ai alal aƙalli ai duk mutumin da ya fito ya ce addinin ka zai yaƙa to fito kai ma ka ce ni ma sai na yaƙi ka mu buga da mu da ku wai yanzu har arne a ƙasar nan wai ya fito wai wai yana cewa ai mu 50 50 ne yayi wai hamsin hamsin ne wai rabi da rabi ne wai a Najeriya ka duba dan Allah mun zuba ido mun yi shiru mun kyale wanda mu ne mafi rinjaye mun ninka su so ku rike musulunci ku yi aiki da musulunci kuma musulunci wallahi shine daukakan ku watsar da musulunci kuma wallahi shine wulakantuwar musulmi da tozartuwar musulmi kuma muna maimaita wannan ayar wa qul ja'al haqqu wa zahaqa al batil kuma ba goge ta akai ba tana nan a ko ina kuma in musulmi ya rike islam ya rike addini ya kuta zai samu daukaka zai samu kwanciyar hankali rahatul bal at-tumanina as-sakina al-waqar waɗannan kalimat kullaha thabita ga wanda yake muslim mai yin sallah mai ibada wannan sallar da kuke ba sa santa karatun qur'an nan da kuke ba sa so kiyayya gaba wani ya kira ni je yake min fatawa wai wani wai sanata wata jiha can ko adamawa ko ina ne akan wannan harkar zaben Najeriya kullum sai ya zage musulmi anan adamawa fa sanata wai kafiri ne shi kullum sai ya zagi musulmi ta rubutu yana zagin musulunci ba zai yiwu a zaɓi musulmi da musulmi ba a Najeriya yana zagi amma abin mamaki majoratin ƙuri'arsa da aka bincika musulmi ne suke zabansa kuma a yanzu yana zagin addinin kuma du akwai musulmin da suna nan suna taimakonsa suna cewa sai ya koma shekara nawa ana zaben arna yanzu jihohinmu na arewa dinnan akwai inda wallahi su ba komai bane ba amma an dauki deputy gwamna Abbas eh eh kwarai kuwa wani ma ko deputy ma ba za a bayar ba duba irin filato duba yawan musulmi a filato duk inda za a yi an ki kwata-kwata a bawa ma deputy gwamna ma a bawa musulmi duba yawan musulmin plato mutanen saboda kyama da kiyayya ga musulunci wallahi ko dan kara sun isa bayar sai wani banza wai ya fito yana magana yana cewa yana cewa kaza yana cewa kaza duba gombe nawa suke gaba daya gombe wallahi musulmi za su iya cin zabe tas a gombe babu wani wani wani wani wani kirista deputy gwamna amma aka yi musu kara aka lika su a haka din duba Kaduna ba sun ta surutu suna kaza ba da aka zo aka canja aka sa musulmi da musulmi ba gashi an ci zaben ba kara ce ake musu to amma saboda sun rena ku su ba sa yi muku kara daman qur'ani ya ce ga kunan kuna son su amma ba sa son kuma ba za su daga muku kafa ba ko miskal zarati ku ne ne za ku daga musu kafa to muna buƙatar mu samu yan siyasa masu kishi masu manufa kuma ba wani abin da za mu yi ba addini ƙarya mutum yake ce zai mu zo ya gaya mana wani abu wai mu duk abin da ba addini a ciki ba ma ciki kar wani ya ce mana ba addini sai mun saka addinin mu koyaya to wace irin rayuwa ce zamu yi ta ba addini a ciki me albarkan abin da zamu cire addini a ciki me albarka a ciki babu da haka dan Allah ƴan uwana musulmi tamassaku bil islam ku yi riko da musulunci ku amfana da shi duniya ku da lahira rayuwa dai za a rayu ko da daɗi ko ba daɗi abinda ake ji kiyama qul ja'a al وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يا كوا حديث الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة دقا ابن أبي نجيح شين عبد الله آه أبي نجيح لنكما آه wannan sunan baban shi ne kenan najih yasar ake ce da shi daga mujahid ibn jabar daga abi ma'mar daga abdullahi ibn mas'ud ya ce manzo Allah ya shiga makka wata rana a shekarar fato makka a gefen ɗakin kaba sittuna wa salasumiyat nusu gunki gunki ɗari uku da sittin iya adadin kwanakin shekara malam ka duba yadda in kafirci ya samu gindin zama yadda yake mamaye musulunci annabi fa ya shiga makka annabi ya shiga makka ya tarar da gunki-gunki ɗari uku da sittin a kewaye a jikin ɗakin kaba a rataye shi arne duk inda isa mu gindin zama to sai ya kafa arnancinsa da kafircinsa idan masallaci aka yi aka yi hasumiya to sai su ma sun zo sun gina church sai sun yi cross in wuri suka zo sai sun tattaro sun gayyato nasu sun mamaye wurin haka suke amma abin tausayi musulmi ya samu dama amma baya taimakon dan uwansa musulmi meye amfanin ka samu kujera baka taimakon dan uwanka yanzu wannan sanatan da ake faɗa mai zagin musuluncin nan a wannan jihar duk ayyukan da ya yi na shekara uku da ya ɗauki ma'aikata duk gaba ɗaya yan wasu kirista ya ɗauka ƙarara kowa yana kallo amma abun baƙin ciki kuma musulmi su sake dawowa su dangwala masa ƙura'a ya daɗa ci ya ta kashe addini duk wanda ya mana ba daidai ba sai mun yi bayani ya mana ba daidai ba kuma a ƙoƙarin a karya shi kada a ƙyale shi in mutum yana so ya yi adalci ya yi wa mutane aiki na adalci sai a taimake shi amma ya ɗinka mana kisan mummuke kuma mu zo mu bilayi kuma a jefa masa ƙuri'a a zaɓe shi a'a sai dai musulmin da bai da basira yanzu a nan arewa an yi shekaru a baya a wata jiha cikin jihohinmu na arewa ɗin nan kwamishinoni wajen kusan guda ashirin da wani abu ko sama da haka da aka zo aka bincika duk gaba daya ba musulmi sai kwaya daya kwamishinan kaza su ne kwamishinan kaza su ne kwamishinan kaza su ne kwamishinan kaza su ne ko musulmi babu sai kwaya daya saboda su in sun samu dama to mallake wuri suke famsek famsek aka bincika duk mutane suna can gefe sun cika masallatai ana ta ihu ana ta kaza da sauransu amma kujerun gwamnatin masu bane sai da Allah ya kawo wani gwamna musulmi ya duba ya ce lallai an mana illa ya kabar da su ya zuzzuba musulmi al'amura suka daidaita aka sa musu nasu iya gwargwadon adadinsu su ma aka sa musulmi to wannan shine adalci ba wai a maida mu bare a ƙasarmu ba suna faɗa mu ma haka za mu yi ta faɗa ba wani arnan da zai zo ya magana ya zagi musulunci a ƙasar nan mu kyale shi kowa shi ba wanda zai soki islama kuma mu kyale shi sai mun yi bayani musulmi ku farka musulmi ku waye musulmi ku san ina kuka dosa kuma ina ake so a kai ku wallahi kuka bari mutanen nan suka suka suka suka damke ku sai dai gudun hijira Allah kare mu da tsiyarsu mu ta sallah muna addu'a kuma mu hada kanmu mu hada kanmu yanzu kun ga sun fidda wata jiha guda daya tun daga federal state local government ƙauyuka garurruka sun fidda mutum guda da suka ce shi za su zaɓa kuma shi za su zaɓa yaro ƙarami in ya zo coci sai an gaya masa amma muku ku duba yadda ƙuri'ar mu za ta watse shi a ƙarƙashin mutum uku ko hudu haka za mu bi duk mu baza ƙur'an mu kai can mu kai can wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan mai kwan mu yi tunani da sarakunanmu da gwamnoninmu da wane ne mu haɗu mu yi haƙuri mu haɗa kanmu mu ma mu mara wa wani mutum guda baya mu taimake shi don mu tsallake ba rasu ba in ba sa'a ba Allah kiyaye kada Allah nuna mana wannan ranar a zo a ji kunya waɗancan sun haɗu ga abin da za su yi ko kuma kun watsi kuma jama'a ake so adadi ake so katin zaben ma har yanzu ba mu samu ba in ma an je inda za a samun a nema ɗin sai ka ga wasu na baƙin cikin a ba wani ko a ta wulakanci mutane su kasa samu ko ka bi dogon uban layi sai ka gaji ka tafi kisan mummuki dai gashi nan mu farka mu waye mu gane mu tsiratar da wannan sallar mu tsiratar da wannan addini shine mutuncin mu shine tsiran mu Allah ya gane da mu Allah ya tarar da waɗannan gumaka ya za a yi to ya ya za a yi gunki 360 duk an rataya su a jikin ɗakin Allah ɗakin tauhidi to wannan shine ake nuna maka muhimmancin shugaba idan ya hau mulki yayi wa addini aiki yanzu kaga annabi da ya zama shine jagora ya sai da ya kaɗar da su so duk lokacin da kaga barna ka kawar da barna alladhina yamkannahum fil ardi yaqamu as-salah wa atu az-zakah وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر wanda muka kafa su muka ba su dama a bayan ƙasa suka yi ƙarfi sai su tsayar da sallah su bayar da zakka kaga su tsayar da sallah shugaba ya tsayar da sallah ya ce a yi sallah a ce a ba da zakka sannan su yi hani su yi umarni da kyakkyawa su yi hani akan mummuna amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkari to irin wannan shugabannin su muke so irin waɗannan jagorori su muke so wanda za su yi umarni da mai kyau su hani akan mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da waɗannan gumaka shi kuma addininsa bai yadda da gunki ba bautar gunki shirka ne bautar gunki sabon Allah ne manzo Allah ya zo da itace da sanda yana ƙasan kaba sai ya saita gunki da itace dogo sai ya zunguro shi sai ya rikito ya faɗo waja'ala yat'anuha yana zungura yana suka bi'udin fi yadihi da wani itace a hannunsa an gane ko yana cewa ja alhaqqu gaskiya ta zo wa zahaqa albatil ƙarya ta rushe ƙarya ta halaka shirka ta halaka shedan ya halaka innal batila kana zahuqa annabi yana faɗan wannan ayar yana zunguran gunki sai da ya rikito da su gabaki ɗayan su guda 360 din gunki wanda yau abun bakin ciki akaram kalla a wasu daga cikin jihohinmu na nan arewa akwai waɗanda wallahi a round about ɗinsu za ka ga an kafa musu gunki gunki za ka gani ko na mutum ko na wata dabba musulunci bai yadda da gunki ba masu imani da gunki su suke da sa wa mutane ra'ayin bautar gunki ko da ba ku masa sujjada ko na abu a a kafe shi a rinka ganinsa a gari su nasara ce a wajensu tamasil idols so duk inda musulmi yake ya kamata ya nisanci gunki da haka annabi ya ta zungunansu sai da izubar da su ga baki ɗaya ja alƙur'anu ja al'islamu wa zahaƙa al-batil zahaƙa shirku wa zahaƙa al-kufuru wa halaka kenan wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id ɗariya ta tafi ba za ta dawo ba Allah karma mu da ƙarya to sai aya ta gaba ya ce was'alunaka anir ruh suna tambayanka dangane da rai wannan wani rikici ne da kafirai suka yi kokarin assasa shi don kawo shakka wa musulunci cewa wai ina ran dan adam yake ina ran yake was'alunaka anir ruh قل الروح من امر ربي gaya musu al'amarin rai al'amari ne na ubangijina yanzu abin tambaya akwai wani likita da zai ce ina ran dan adam yake sai dai kintace wani ya ce a kai yake saboda an yanke kai kaza wani ya ce a zuciya yake wani ya ce a kaza wani ya ce a jiki yake gaba daya amma ba wanda zai ce specifically ga inda rai yake dan da sun san ga inda yake to kana kwance za su su yanke gurin su dauke maka shi to an tambayi annabi kamar yadda hadisin Umar ibn Hafs ibn Riyas ya ruwaito ya ce daga Abi Hafs daga al'ama Suleiman ibn Mahran daga Ibrahim an-Nakhai daga Alqama ibn Qais an-Nakhai daga Abdullah ibn Mas'ud yace ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana a wata gona fi harsin wa huwa muttaki'un ala asib annabi yana zuwa gona kuma yana zuwa ya sha ruwa a cikin gona ko lambu har ma yakan zauna ya huta yana kishin gida akan wani wato itace asib asib nakhl kamar yadda yazo a cikin muslim sai muslim zarba ta dabino ya dogara a jikinta alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi ku nemi arzikinku a gona ku je ku shuka ku jira Allah ya kawo muku in mutum ya je gona ya yi gona akwai tauhidi a cikin noma ka ɗauki abu mai tsada ka tona rami ƙasa ka binne ka zo ka zauna ka jira wa kake jira Allah ko akan shuka da noma kadai arne ya kamata ya yi imani da Allah duba tsadar gyada duba tsadar wake mutum ya je ya diba ya ci tona rami yana zubawa me yasa ya haka saboda yana da garantin akwai wani ubangiji da zai sauka mai da ruwa daga sama sai mutum ya dawo da ya ga hadiri sai Allah kawo ruwa Allah wai Allah Allah ashe akwai Allah mai kawowa kenan to kaga akwai tauhidi a ciki sannan mutum ya zo ya ga tsiro ya ta gyara shi ya ta kashe mai kuɗi tsiro ne amma ka ta zuba masa kuɗi ka cire kuɗin da baka ci ba ka zuba ka zuba taki ka nome ka gyara duk ka yi tagumi kana jira wa kake jira Allah tauhidi ne wannan dan ku shine kaɗai mai bayarwa kaga masu bauta gunki ko masu bauta wani Allah nan ai ba su je su ce gunkin mu ka tsiran mana da dawar mu ba in Allah ya ga dama ya karisar da masarar a samu in ya ga dama kuma ya rike ruwan a yi ta duk abin da za a yi ba zai ba da ruwan ba kuma ba a isa a same shi a ce masa dan me ba shiga tashi hankali da mu amma Allah sai ta kawo ruwa ya ta kawo ruwa ya ta kawo ruwa akwai wasu watanni da kwanaki da lokaci da Allah ya ware har sai ya gama shayar da amfanin ya sha an girbe na girbewa wani kuma daman Allah yana barinsa da sanyi yake karasawa irin dawa in ruwa ya yawa ita kuma har karshen ta ruwa ya ta dukanta ita kuma lalacewa take ka duba hikima ga wake shi ma can karshe sai Allah ya rike ruwan sai kawo wani sanyi wannan sanyin shine furen zai dauka wannan sanyin shine dawa za ta dauki ciki da wannan sanyin da wannan hazon shine kuma za ta za ta za ta yaya masu kyau sannan sai kuma alhamdulillah a zo a girbe dabbobi su sake dawowa kuma su kuma su zo su kalace abin da aka taba aka bari in kai noma tsuntsu sai ya ci baka san adadin tsuntsayen da za su zo gonan ka ci ba ko da kai Allah isa baka so su ci amma sai za ka samu lada ƙwaro guda nawa zai ci amfani a gonarka akwai albarka a noma akram kallah ashe sa annabi yace ku nemi arzikin ku a ƙasa ku binne ku jira dabbobi da za su zo su ci karmamin gonarka ka fa kwashe komai amma wani mai kiwo sai zo sati guda yana kiwo a gonarka lada tsuntsaye da zaka zo ka buge dawarka duk wayanka dole sai ka bar wani abu ga kwari kuma aka ramu kalla kwari gara ta zo ta ci ta ci ta ci amma duk da haka ɗebe ka kai su danka ka samu lada wannan kaɗai in ka kyauta da niyya wallahi sai ka samu rahamar Allah kuma ga ga ga wanda in ka in ka noma baka san ina zai je a ci ba yanzu ka noma masara anan a iya daukanta akai ta nisan duniya kai ka noma duk da ka sayar kana lada saboda ba a biya ka cikakken hakikanin kudin wahalar da kai ba dusar ita kanta dabbobi su ci ka duba wannan hikimar ubangiji to shi yasa sau da yawa za ku ga an ce annabi ya je gona ko ya ki shingida ko ya je lambu akwai wata gona ta lambu haka a kusa da masallaci da annabi yake shiga akwai ruwanta mai daɗi biruha annabi yana zuwa ya sha da haka akwai albarka a cikin noma ga waɗanda za su samu kuɗi a wajenka duk duk yadda mutum zai inda mutum zai noman na gaske to sai wani ya amfana gare shi mai garma sai ya amfana gare ka mai shanu sai ya samu kuɗi mai tarakta sai ya samu kuɗi mai sai da taki a kasuwa sai ya samu kuɗinka mutumin ƙauye da zaka ɗauke shi aiki sai ya samu kuɗinka na? in ba noma ba rayuwa kaga hanya ce ta mai ta inganta rayuwar mutane ai harka ai hada-hada akwai lada kwarai kwarai kwarai a ciki sannan kuma uwa uba ka zo duk wanda ya noma dole sai wani ya amfana da abin da ya noma ba a iya sai da shi duka gaba ɗaya sai wani ya amfana kuma babu abin da ake da sauƙin kyautar da shi irin kayan noma yanzu mutum zai noma masara zai noma dawa zai noma kan yi samu buhuna sai ga baya jin kyashi sai ga ya ɗauka ya bayar ya ba wancan wallahi cikin farin ciki kwarai ba wancan buhu ba wancan kwano kaza ba wannan wani babban mutum ya ce ya ce malam ban san iya adadin buhu nawa nake nomawa ba ya ce amma wallahi ko ɗaya bana sayarwa kafin shekarar nan ta kare yana so ɗina kawai zan ta bayarwa ita bayarwa haka zai je ta bunka kuɗi miliyan kaza a gona amma idan an gama aka kawo sai a kawo su sai a tara sai a ajiye shi wannan shine ya ce ai wannan shine arzikin aiki ya ce masarar da nake nomawa ta fi ƙarfin in ci a gida shinkafa da nake noma ta fi karfin ci a gida amma yana zaune ya tara ta asto bayan an gama kawowa wannan ya zo gaishe shi ce ku ba shi buhu daya wancan danginsa ne yana cikin wahala a bashi buhu daya wancan kafin damuna ta zo duk ya rabar sannan a je a dada gyara gona a yi shuka sannan a yi to wannan shi kuma in Allah ya taimake shi wataƙila da wannan zai samu rahama eh na so akwai alheri a ciki shi yasa mun gode wa Allah da ya bar musulmi kuma ya ganar da mu dangane da wannan to shikenan yace yana zaune shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kishingide a nan cikin gona a jikin wato itace na dabino shine asib sai ga wato yahudawa sun zo wucewa yahud a madina kenan sai suke gulma a tsakaninsu wasu suke cewa a tambaye shi abinda za mu kure shi ga can muhammadu yana kishin gide ku tambaye shi in ya isa shi annabi ne ya gaya muku a ina rai yake ba yana cewa a shi annabi bane ba yana magana da Allah saluhu anir ruh ku ce ya gaya muku ina rai yake randa da shine badanul insani yahya jikin dan adam yake rayuwa ku tambaye shi wasu kuma suka ce ko kuma ku tambaye shi dangane da jibril dan shi ma ana ce da shi ruh ruhul quds ko kuma ku tambaye shi akan alqur'ani ko kuma wahayi ko na makamancin wannan dangane da abin da malamai a suke fada faqala faqala sai wani bangare daga cikin su yace marabakum ilaihi kalmar marabakum inna malamai sun yi sabani yazo bi lafzil fi'l al-madi daga raib ne shakka dalika al-kitabu la raiba raba shakka shine raib raba yarib raiban wasu kuma suka ce a akan ce ma ra'bakum ra'bakum maimakon ra'bakum daga arra'abu ne arra'abu shi kuma a larabci ana nufa al-islah gyara abu kamar yadda ake cewa ra'aba bainal qaumi wani yayi sulhu tsakanin mutane idan aslaha bainahum in yayi sulhu a tsakanin su ya gyara tsakanin su duk da cewa wasu na ganin wannan taujihin ba ba wancan ba shi bane wancan na farkon da na shakka din a tambaye shi saboda ana yin shakka ne akan a ina ran dan adam yake da sauransu um wasu ka ce la yastaqbilannakum bi shay'in takrahunahu kar ku tambaye shi ba kar ya zo ya gaya muku wani abin da ba kwa so na san tambaya ka je ka tambaya je a gaya maka abin da yake ba daidai ba a gare ka kai ka ga fatawar bata maka daidai ba ya je muku fassara abin da zai muku ku tashi ku tafi cikin bacin rai saboda a cikin attaura an yi bayani cewa harkar rai wani abu ne da Allah ne kaɗai ya san sirrin ina rai yake a cikin littafin attaura ilmun ne in faradallahu tabaraka ta'ala bihi wani ilimi ne da Allah ne kaɗai wato ya san shi kuma ba wani ɗan adam cikin bayan Allah da ya san shi ya za ku zo ku tambaye shi bayan a littafinmu ba wanda ya san wannan abin in ba Allah ba wasu suka ce a tambaye shi mana wannan shi ne zai nuna shi annabin ne ai in shi annabin ne tunda ba wanda ya sani sai Allah to ai zai faɗa wasu haka suka faɗa wasu suka ce to ai wannan ɗin zai ba da matsala tunda ku a littafinku a taura ɗin an ce ba wanda ya san matsalar rai sai Allah to in yazo ya faɗa kenan littafin ku ya zama akwai damuwa a ciki ina fata na fahimci shi yasa suka ce kar ku tambaya eh shine eh me me magana me me shakka akai bayan an gaya muku harkar rai Allah ne kaɗai ya riga sani shine fasarar marabakum ilai din ai da haka kada a tambaye shi kawai sai wasu suka ce saluhu a tambaye shi kawai wannan annabi ake gayawa anan abin da nake so musulmi su gane kullum jagoran mutane akan hanyar alheri akwai waɗanda kuma makiya ne a gefe nema suke su ga wallansa yanzu ainihin su ake a kunyata annabi ake a kunyata musulunci to kar ku manta duk inda shugaba yake na musulmi malami yake ko wani in dai jagora ne to akwai kuma wasu a ƙasa waɗanda su kullun nema suke su ga ya wulakanta saboda in shugabanku ko malaminku ko wani jagoranku ya wulakanta ai kun wulakanta sai a ce a kai da daman kai ne ya bana kaza kaza yanzu kamar yadda zaka a ƙasar nan wani abu zai faru ko akan wani malami ko a yi mai wani shari ko wani abu za ga akwai za su yi ta hura wutar a ci mutuncin masu addini in dai mai addini ne wani abu za ga ana ta giza wutar saboda ba shi din ake nufi ba mutane ne ba sa ganewa addinin ake nufi ba shi jagora bane mai kira kan addini ba to bari a wulakanta shi bari a tozarta shi bari a yi kaza da sauransu ina fatan kuna fahimta to shi yasa annabi Allah ya bashi wata kariya ta musamman ya kewaye shi duk wani matsiyaci da zai tsiya to Allah zai bashi kariya yanzu kaga nan duk wani abin da ake fa bai sani ba daga baya Allah ya sanar da shi a tambaye shi kawai mana ai tunda an san ba wanda ya san ilimin sai Allah bari a tambaye shi a kure shi a ce to yau annabin na kuma an tambaye shi ya kasa to shine abin akram kallah Allah sa muna fahimta muna ganewa wasaluhu anir ruh fa amsaka annabi sallallahu alaihi wasallam falam yurd alaihi abun mamaki suka tambaye shi ina rai yake yayi shiru bai maida musu amsa ba falam yarudda alaihim shay'an bai mayar musu da kowace amsa ba yayi shiru bai ce ya sani ba bai ce bai sani ba suka ce ya abul qasim man ruh wai me ruh ibn mas'ud ya ce da naga yayi shiru fa alimtu annahu yuha ilai daga nan na gane cewa wahayi Allah yake masa amsar ce ake ake turo masa yuha ilai a wata riwaya fa zanantu annahu yuha ilai الظن أطلق الظن بمعنى العلم kenan. faƙumtu maƙami sai na tashi daga inda nake in ji ibn mas'ud ya ce sai ya dabara sai ya je ya tare wanda yake yi wa annabin wahayi kamar manzo Allah yana zaune wanda yake yi wa annabi tambaya afwan kamar annabi yana zaune sai yahudawan suka turo wakili ya zo ya yi wa annabi tambaya da haka da ya tambayi annabi sai annabi bai ce komai bai shiru ya ɗauki wani lokaci yayi shiru yana kallon wanda yake tambayansa ibnu mas'ud a matsayinsa na sahabi da yake kusa da annabi sai ce daga nan na gane cewa wahayi fa ake masa na amsa wannan tambayar to annabi idan ana masa wahayi yana shiga wani yanayi to sai abdullahi dan mas'ud sai ce sai na tashi daga inda nake zaune sai na je na zauna a gaban wanda yake tambayan sai na tare shi ta yadda ba zai ga annabi ba ka duba malam yadda sabai suke kauna annabi malam ka gane kuwa ka gane bayani ma'ana tunda yanzu wahayi ake annabi zai canja kuma ga wani bako ya zo yana yin tambaya ba ma musulmi ba kuma tambayar ta kure ce ya zo yi ibn mas'ud kawai sai ya tashi sai ya je gaban shi wanda yake tambayan sai ya zauna sai ya tare shi kamar yanzu ga wani yana zaune ana sai wani ya zo ya zauna a gaban sai haka ya kaka ne saboda kare darajar annabi kare martabar annabi alaihi salatu wassalam shine fa qumtu sai na tashi makami wato sai na tashi daga wannan guri dan in shiga tsakanin shi annabi da tsakanin waɗannan masu mai a tambaya din a wata riwaya masu fasara suka ce ibn mas'ud sai ya tashi sai ce na tashi a wurin ne dan in bar annabi shi kadai a wurin tunda wahayi ake masa kar in zauna a kusa da shi kada ya ji wani yanayi saboda yana kusa da ni haka wasu suka fassara um, a wata riwaya sai aka ce ibn mas'ud sai ce fata akhartu anhu sai na matsa na bar inda annabi yake shine fata akhartu anhu falamma nazala alwahyi kenan yayin da Allah ya saukar da manzo Allah wahayi kawai sai aka je yana cewa wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila Allah ya bashi ansa gaya musu sun zo suna tambayan ka dangane da rai ka gaya musu al'amarin rai na Allah ne kaga magana ta dace da abin da ya zo a cikin attaura ɗin suke ya ce kuma a gaya musu cewa wa ma'utitun min ilmi illa qalila ilimin da aka ba ku kaɗan ne ba mai yawa ba ne ba komai ne aka sanar da ku ba kenan ku tashi ku tafi mai annabi ya gaya musu ya ce ƙulin ruhu min amri rabbi al'amarin rai al'amarin ubangiji na ne na gama baku amsa shikenan daman shi annabi ma yanzu ku anil hawa baya magana kan son zuciya da ra'ayi in huwa illa wahayun yuha wahayi ake masa alaihi salatu wassalam kun gane wannan to ya za su yi ga abinda Allah ya ce ba sai kowa ya tashi ba to haka Allah ya ta kare darajar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai incidences da yawa da suke ta faruwa a zo a tambaye shi anan dan a wulakanta shi ko a tambaye shi anan dan a gure shi amma duka Allah yana ba annabi kariya muna fatan Allah ya dada ba manzon Allah kariya ya ba addinin sa kariya ya ba musulmi kariya a duk inda suke ya Allah ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana darajar mu Allah ka sa mu cika da imani insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha dan da shine babi na karshe sai kuma sabon sura suratul kafi insha Allah وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته